نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا ديادة وتر رمضان jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar ga mu Allah subhanahu wa ta'ala mai girma mai iko mai iko da kowa ya sake dawowa da mu a cikin wannan wata mai albarka domin mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan fara da muka yi ta wannan wata mai albarka farawa ce ta alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu da dukkan abin da ya kamata mu yi cikin wannan wata wanda zai kai mu kusa ga Allah Allah ya kare mu daga talalabiya ya kare mu daga tuntube kuma Allah ya kare mu daga ayyukan ganganci mara kyau amin kamar yadda muka sani na ga mun tsaya daidai mun tsaya daidai na ga aya ta bakwai ne a farkon suratu sajida farkon suratu sajida ko kuma farkon ta mun yi aya kamar bakwai insha Allah ta'ala za mu ɗorawa daga inda muka tsaya da ikon Allah بسم الله على رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون أي الله سبحانه وتعالى ينأتي قبدا وتبين أمامه girman ikon shi da iyawar shi da cewa babu wani abu da ya gagare shi bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa shine wanda ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakaninsu sa'annan ya daukaka akan al'arshi daukakar da ta dace da shi ko ya daidaito akan al'arshi daidaitar da ta dace da shi sai Allah subhanahu wataala ya ce thumma ja'ala naslahu min sulalati sannan Allah subhanahu wataala ya sanya hayyawar shi karuwar shi shi mutum muna ganewa ko naslahu shine haihuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha ko man yu'jibuka qawlu fil hayati ad-dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa ala fil khisam wa idha tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlika al-hawtha wan nasla ga an-nasl shine haihuwa to Allah subhanahu wataala yake thumma ja'ala naslahu sa'an Allah ya sanya wato zuri'ar shi da ake taihuwa min sulalatin min ma'in mahin daga wani tataccen ruwa ne wanda yake yana hitawa daga cikin jikin dan adam wanda yake kaskantacce wulakantacce marar daraja shine mani kamar yadda Allah ya ce alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqaddarna fanimal qadir Allah subhanahu wataala ce baban halicce ku daga ruwa wanda yake abin wulakantarwa ba mara daraja ba domin kazamta ba ne shi wannan ruwan kazamta ne to da shi Allah subhanahu wataala ya halicce mu bayan ya halicci babanmu da ƙasa mu kuma sai aka koma ana halittar mu da ruwa alam yakun nutfatan min maniyyin tumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal-untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta Allah ya ce shin mutum ba ya kasance dugon maniyyi ba wanda aka zaki jefa shi a cikin mahaifa ba sa'annan ya zamanto jini mulmulalle sa'annan ya koma tsoka sa'annan Allah subhanahu wataala ya maida shi kashi sa'annan Allah ya halicce shi ba ba haka aka yi ba haka aka yi da haka Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam daga wannan ruwa wanda yake kaskantacce wulakantacce sai Allah ya ce thumma sawwahu ma'ana sai Allah ta'ala ya daidaita mashi gabobin shi aka baya gabobi waɗanda suka yi daidai da shi gabobin hannuwa da gabobin kawahuwa Allah ta'ala ya daidaita dan adam ya yi mashi halitta mai kyau kamar yadda Allah ya ce fi ayi suratin ma sha'a rakkabak wa nafakha fihi min ruhi kuma Allah subhanahu wataala ya busa a cikin shi daga ran shi ya busa a cikin mutum lokacin da Allah subhanahu wataala zai halice shi daga ran Allah daga ran Allah ana nufin daga ran da Allah ya halitta. Muna gani ku? Kamar yadda ake cewa baitullah ɗakin Allah, ai kaga ba Allah ke shiga ciki ba. Malullahi kudin Allah ba Allah ke kashe su ba ko? Wa ke kashewa mu? Amma saboda asali kayan shi ne shi ya bamu to sai Allah ta'ala ya dangana su zuwa ga kanshi kamar naqatullahi. Naqatullahi wa suqiyaha taguwan Allah ai ka ba Allah yake hawan ta ba dawa ce ce ta dan adam ce ke hawa amma sai Allah subhanahu wataala ya danganta ta zuwa ga zatin shi saboda ya nuna girman abu da haka Allah subhanahu wataala sai ya busa a cikin dan adam min ruhihi daga ran shi domin dukkan rayuka Allah subhanahu wataala ya halice su gaba daya da haka nan Allah ta'ala ya danganta rai zuwa gare shi ne saboda girmama ran dan adam saboda kuma bayani da cewa lallai ɗan adam halitta ce wadda take mai ban mamaki kuma aiki ne kyakkyawa da Allah subhanahu wata'ala ya yi ta halittar ɗan adam ka duba ga ɗan adam ruwa ne ba Allah yake mai da ya kini ya mai da ya tsoka ya koma ya mai da ya kashi shi dai wannan ruwan ne yake ta juyawa da sarautar Allah da iyawa Allah ya ta juyawa ya ta juyawa sai ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya maida shi mutum. Ya maida shi mutum, gaya nan da gashi, gaya nan da ƙashi, gaya nan da haƙori, gaya nan da jijiyoyi ga hanji ga komi. Alhali asalin shi mene ne? Ruwa ne. Dan a nuna ma ruwan ne Allah ya juya shi ya maida ya mutum. In ba Allah ba babu wanda ya sayi wannan. shi yasa Allah ya ce fara'aytum ma tumlun ku bani labari ku gaya mana abin da kuke jefawa a cikin mahaifa na mani a antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun shin ku ne kuka halicce shi ko ko mu ne muka halicce shi Allah ya ce nahnu qaddarna bainakum al-mauta wama nahnu bimasbuqina da haka Allah subhanahu wataala ya yi haka domin ya nuna kyakkyawan halitta shi yasa a ƙarshen ayan da Allah yake bayanin matakai na halittar ɗan adam cikin suratul mu'minun Allah ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin to Allah wanda yake mafi kyawun masu halitta albarkashi ta tabbata to haka Allah ta'ala yana da iyawa akan komi yana da daman ya canza abin da ya ga dama ya canza shi ba tare da wani ya hana shi ba waja'ala lakum as-sam'a Allah ta'ala ya ce kuma Allah ya sanya maku ji wala busara kuma Allah ya sanya muku gani wal afida Allah subhanahu wataala ya sanya maku zuciya waɗannan gabobi guda uku da Allah subhanahu wataala ya halitta maku ya ku yan adam Allah ya maku ji ne domin me ku ji muryoyi ku ji ƙararraki da wannan jin da Allah subhanahu wataala ya maku ka ji ƙaran abubuwa daban-daban ka ji muryar mutum ka ji ƙarar dabba ka ji ƙarar mota ka ji kukan oda ka ji ƙararraki dai daban-daban nema ce mai girma ji da kake gani ya babban nema ce daga cikin nemomin da Allah ya ma ɗan adam amma ɗan adam bai cika godiya ba sai sa ƙarshe ya ce Allah ya ce qalilan ma tashkuru kaɗan ne kuke godewa babban nema ce sai ka rasa ta sa'an nan zaka gane lalle ka rasa babban ni'ima ƙararraki da yawa sakamakon kunne da Allah ya maka kigin waɗannan ƙararrakin to ka taɓa gode ma Allah saboda ta hanyar kunne nema nawa Allah ya ma ba ta da iyaka baka san adadinta ba sai radda ka rasa ta kuma Allah ta'ala ya sanya maku gani ne saboda me saboda ku ga abubuwa da shi ku ga mutane ku ga dabbobi ku ga gidaje ku ga garuruwa ku ga gonaki ku ga abubuwa masu yawa wanda su ma ba su da iyaka abubuwan da kake gani da wannan ganin da Allah ya maka Allah kadai ya san adadin su to ka taba gode ma Allah akan nema ta gani Allah ya baka hankali dan ka bambanta da dabbobi ka zamanto hankalinka ya shiryar da kai ya baka zuciya domin ka hankalci abubuwa da ita zuciyar nan taka ta sha bamban dabbobi suna da ko kaji suna da zabi suna da tantabaru duk halitta yana da mi yana da zuciya ko sabro yana da zuciya kuje yana da zuciya duk halitta tana da zuciya amma zuciyarsu irin ta mace kaga suna da zuciya saboda dabbobi aka yanke su zuciyarsu soya take a can kaga suna da ita amma ba irin taka bace taka mai daraja ce hiya da tasu domin kai cikin irin ka Allah ya annabi Allah ya annabawa Allah ya manzanni Allah ya salihan bayi waliye bayan Allah na kwarai malamai shugabanni a cikin dabbobi ko da akwai wannan ba irin naka bane dan dabbobin gidanka in dai ba kai masa wani cikakken karatu ba ba za ka taba gane cikin su wane ne shugaba ba kuma akwai domin babu wata halitta ba ce ita ma al'umma ce kamar mu kuma suna da shugabanninsu da mataimakin shugaba da ainihi magajin gari da mai gari da mai unguwa da sarki da akwai amma ba ka ganewa kako kwada suna da sabro ma yana da uwa uba tururuwa duk suna da komi da komi irin na suna da talaka suna da mawadata cikinsu da kake gani amma ka taba ganewa akwai yawan gidanka cewa waccan ce sarauniya ko shanin gidanka ko tumakin gidanka ka taba ganewa ba kuma akwai shi me yasa saboda ba su da zuciya irin taka sai kuma da Allah subhanahu wataala ya baka wannan zuciya dan ka babbanta da su kuma dan ka ƙara gane gaskiya da ƙarya in ka gane gaskiya ka rike ta in ka gane ƙarya kuma kai watsi da ita shi yasa Allah subhanahu wataala ya baka waɗannan nemomi waɗannan nemomi uku ne daga cikin hanyoyi da ɗan adam yake samun ilimi ta hanyar su wanda ake cewa alhawasul khams gabobi guda biyar waɗanda ta su ne mutum yake samun ilimi babu wata hanya wadda ba ita ba ta hanyar gani ka san abubuwa da yawa ka san girman abubuwa ka san karancin abubuwa ka san kinsu ka san muninsu wari ja baki bula masara canwa-canwa baki-baki fari-fari jajaja duk da idanu ne wannan ilimi ne wanda kake kake sani ba tare da an koya maka ba ba tare da saboda koya maka waɗannan abubuwan dan dan tausayin Allah yana da wahala a ce sai an koya maka sanin in wannan kato ne wannan ramamme ne duk sai an zanna ana karanta maka wannan ja ne wannan baki ne wannan bula ne wannan musa aka ga sai an dade da yawa abubuwa da yawa da ka sani ta idanunka ba wanda ya koya maka kaga wata ni'ima ta Allah wadda take koye a cikin rayuwarka baka ma sani ba haka murya kana jin murya mai dadi da mara dadi kana jin kara mai karfi da mara kara mai karfi saboda me saboda Allah ya baka abin ji ta hanya haka zaka gane yanzu da za a ce ma odan mota ya take haka ilimi ne ce kara gare ta ta motowa kara gare ta kararsa da ya wacce zai kara ta mota ilimi ne Allah ya baka mai yawa amma ba tare da kaje makaranta ba ba tare da malami ya koya ba saboda Allah ya maka hankali haka Allah subhanahu wataala ya baka hanci saboda ka zangi me ka zangi bambanta in ba haka ba da Allah bai ma hanci ba ba ruwanka da magewaya magewaya wadda ake bayan gari a cikinta da wurin da ba haka ba daɗe ne da kirare da bayan gari wurinka ɗaya ne sai Allah ya mahanci wanda za ka bambantawa domin kada wari ya cutar da kai domin kamshi ya amfani ka kaga wannan wata nema ce ta Allah subhanahu wata'ala Allah ya baka hanci da zaka zanki jin kamshin wani soye da ake yi gidanka da ka kawo na nama ka ji ruwanka na gudawa kana Allah Allah ai maza a kawo ko ka ji kamshin mai gidanka tana tashi kusan magariba kana jin daɗi amma ka shigo ɗin ba ka jin komi ba ka sa an yi abinci ba ya abinci ba sai an kawo ma wannan ne ta hanya hanci Allah ya baka nemomi masu yawa haka ta hannunka wannan hannun da kake gani Allah subhanahu wataala ya baka ilimi mai yawa ta su da hannu ana samun ilimi wannan ilimin mukan da waɗannan hanyoyin suke kawo maka su ake ce ma ulumul darura ko ulumul daruriya ilimin muka na dole muna gane ku da da idanun da Allah ya baka kake gane cewa rana tana da zafi saboda baka iya kallanta ko ba haka ba da hannuwanka kake gane abu yana da zahi ko yana da sanyi ko yana da tauyi ko yana da tamshi to sai ka gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya baka wannan ilimin da kuma ake karantawa kamar yanzu wanda muke karanta na alqur'ani shi ake cewa ilmul istidlal ilimi ne na neman dalili Allah ke halitta shi kadai babu abokin tarayya gare shi ya kai ka sani Allah ya gaya ba yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa Allah shi ya halitta ba shi kenan ba dalili kenan amma sanin cewa rana tana da zayi yana buƙatar dalili ruwa suna da sanyi in masu sanyi ne yana buƙatar dalili ruwa yana da zayi yana buƙatar dalili to in zahin ruwa ya bukaci sai an samo dalili ko sanyin ruwa ya bukaci sai an kawo dalili akan haka ko rana tana da zayi to wanda ke neman dalilin baya da hankali shi samu waƙe ce walaisa ya siku fil adhani shay'un idza ihtaja an-naharu ila dalilin babu wani abu da yake inganta a cikin hankali idan rana yini ya buƙaci wani dalili cewa ina rana take ta ce ma wannan ita ce rana ka ce a sai an baka aya ko kuma ka ce baka yarda wuta tana da zahi ba sai an baka aya sai a ce ma miko hannunka ka ji aya to haka nan ne Allah subhanahu wataala ya datar da mu yasa wata aya Allah ta'ala ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ne fitar da ku daga cikin cikunnan uwayenku mata ba ku san komi ba kana faduwa duniya baka san komai ba la ta'lamuna shay'an walau qalilan saghiran ko da abin dan karami ne dan kadan baka san shi ba abin da ka sani ka shigo duniya amma a hankali a hankali Allah ya ce waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkuruna Allah ya sanya muku ji da gani da zuciya saboda ku gode ma Allah subhanahu wataala kada ka mu gode ma Allah a bisa waɗannan ni'imomi da ya mana Allah shi ne abin godiya Allah ce qalilan ma tashkurun kadan ne kwarai kuke gode ma Allah subhanahu wataala a bisa wannan ne'imomi da ya maku ne'imomi manya manya waɗanda suke ba kanana ba waɗanda ma su ne rayuwa duk wanda ka rasa a cikin su daga cikin waɗannan ne'imomi to shikenan rayuwarka ta rage da ka rasa ijiya daya rayuwarka ta rage da ka rasa guda biyu uwa uba amma bahaushe na ce mai makanta mutuwar tsaye ce kana da rai amma kaman ka mutu an ba ka iya rayuwa kai kare dole sai da wanda zai kama maka ga inda za ka ga kaga babban nema ce wadda ana danganta ta ma da mutuwa haka an Allah subhanahu wataala ya sa kunnan ka guda ba yi za ka ji babu daɗin rayuwa ko da gudan yana ji domin da wanda ya ma magana ta wanga bangaren wanda ba ka shi cewa kake ba ka shi sai ka yi haka yana ma magana dole sai ka juya haka nema ce babba ko Allah ta'ala ya ɗauke ma magana saboda haka Allah yana da nemomi akan mu masu tarin yawa wanda ya wajabta mana mu gode ma Allah subhanahu wataala a gare su Allah ya ba mu ikon godiya gare shi wa qalu Allah subhanahu wataala ya ce kuma arna kafare sun ce a idza walalna fil ardi shin in muka bace a cikin ƙasa mana kafaran makka waɗanda suke kin yarda da tashin alkiyama da tsayuwa gaban Allah suke cewa a idan balalna idan muka ɓace ma'ana idan muka hallaka ɓacewa a nan wurin shi ne ɓacewa ta hakika ba ɓacewa ta majazi ba akwai ɓacewa ta majazi ta ce ka ɓace ma hanyar Allah ina hanyar take hanyar aihonin ta ne ake babu ita ko amma an kamanta ta da mutumin da ya ɗauki hanya za a ta yi a wuri haka ake kamanta hanyar Allah subhanahu wa ta'ala zana ta hanya Allah cikin tunani ne take ba ƙararren take ba amma ba irin wannan hanyar ba ce to saboda idan mutum bai yi riko da karantarwa Allah da annabin shi ba to ya bace ya sauka daga wannan hanya duk da yake ba a ganin hanya to shi yasa su ma nan suke cewa a idza balalna shin idan mun bace ma'ana muka ɓace cikin ƙasa an rufe ma a cikin ƙasa ko muka zama ƙibin ƙasa a hankali a hankali mu ma muka zama ƙasa muka ɓace ba a ganin jikinmu shi ne ma da aiza balin na fil ard in muka hallaka muka zamanto wato ƙasusuwa kuma ƙasusuwan su ma suka koma gari a hankali a hankali ba haka za ka koma ba a hankali a hankali tun ka kumbura ƙasashe sa'annan kuma ka ka hoshe dan ka hoshe kuma kowa ya zo daga cikin halittun da suke makwabtaka da kai a cikin wannan wurin su yi ta ɗiba rabon su su yi ta shan daɗi su yi ta kwasa alheri kagar su sai mulmulmul waɗannan cinnakun sun ci sun koshi su masu jin wari su kamshi suke ji sun samu sun samu abinci kenan kwana biyu sai sun yi wata da watanni kawai haraka suke yi sabga ce ake ta yi kawai sai kuma taka ta kare in ka yi alheri to shi kenan in ka yi sharri kuma shi kenan an dai riga an gama to suka ce idan muka zamanto a idza balalna fil ardi idan muka bace a cikin kasa shi kenan yawancin mutane bacewa suke cikin kasa kaɗan daga cikin mutane ne ake samun su amma yawancin mutane duk goma suke wani shekara ta yi shi kenan sai ka iske sai yan kasu son shi wani shekara biyu wani shekara uku wani hudu wani haka da ka gani wani shekara hamsin ma wani shekara ɗari ma bai canza ba Allah bai ga damar canza shi ba ƙwarin masu sai Allah ta ya hana su su kusance shi da zawatin shi da komai suna da to suka ce idan haka ta faru da jikinmu bayan mutuwar mu'a'in na shi lalle mu lafi halkin jadid muna cikin halitta sabuwa mana za a ƙara wata halitta gare mu a tada mu kuma idan muka bace idan mutum ya koma ƙasa sun mance da sun yi zama da can babu su ko ba haka ba sun yi zama da ba a yi su ba gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce halata halal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ai wani lokaci ya zo ba mutum wanda bai kasance abin wadi ba a cikin wannan lokacin ba yanzu nan da shekara 100 nan da suka wuce duk ba mu nan duk wanda ke nan wurin da duk wanda ke makwabtaka da wurin nan kabba kuwa kuma ba labarin mu ba a san mu ba ba san zuwan mu ba ko ba haka bane amma Allah subhanahu wataala gashi ya kawo mu yau kaga da can ba mu nan daga ina muka zo wani wuri muke sallabe da lokaci ya muka gangaro kowa haka ya zo duniya kowa ya zo duniya ne yana dan kararrami akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya hido ku daga cikin cikunnan uwayenku mata ba ku san komai ba dan karami kai to dan mitici kana ta kuka kana kara ko kuma kai to kai shiru sai da aka rage mafukunka dan kai kuka ya yi kuka kakar kenan ba wani wuri kake ɓoye ba daga baya ka hito ba babu kai ba labarinka babanka da zai yaye ka bai san ka zo ba yana son da Allah ya bashi haihuwa amma bai san da wani irin kamanni za ka zama ba in ya mace ce ita ma bai san da wani irin kamanni za ta zuwa ba uwa ma ba ta san bai za ta haifa ba mashi malicci Allah duk halittar da za a yi har zuwa tashin alkiyama yana ganin ta kamar ga nan tana rayuwa nan har zuwa tashin alkiyama tun ba mu zo ba tun bai halicce mu ba tun bai halicce baban mu ba ya san mutum nawa zai yi tawa daga cikin baban mu annabi adam kuma ya san rayuwar kowa domin shi ya tsara haka ba wani abu ne da ya zo ka tari ba shi ne ya tsara kayan shi to saboda haka kenan su kafirai suna ganin idan suka zo a duniya suka rayu suka ci suka sha suka yi kudi suka samu mulki lokacin sai suka mutu in suka koma ƙasa shi kenan ba a ƙara jin labarinsu babu wanda ya sai mai dusu suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam kamar suna cewa alkiyaban nan wanda kake faɗi ba za a yi ta ba shi yasa Allah ta'ala ya ce bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun Allah ta'ala ya ce a'a su dai waɗannan masu kafircewa ne game da haduwa da ubangijinsu Allah subhanahu wataala wurare da yawa Allah ta'ala da yana bayanin ire-iren waɗannan maganganu nasu wata aya Allah ce wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthun aw aba'una al-awwalun قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Allah ta'ala ce sun kasance suna cewa shin idan muka mutu muka zamanto kasusuwa muka zamanto ƙasa shin lalle mu za a sake tada mu kuma hada ba uwayenmu na farko ba na kakannin kakannin kakanninmu Allah ya ce qul innal awwalina wal akhirina kace musu da mutanen farko da mutanen karshe la majmu'una lalle abun tattarawa ne ila miqati yawmin ma'lum ya zuwa lokacin wata rana wadda take sananniya ce wannan rana wata ya Allah ce idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna la mabuthun aw abauna al-awwal qulna am wa antum dakhilun suka ce idan muka mutu muka zamanto kasusuwa muka zamanto kasa shin za a tada mu hada ma uwayen mu na farko Allah ya ce ka gaya masu eh da su da uwayen nasu da kakanninsu da kakannin kakanninsu za a tada ku wa antum dakhiru kuna kaskantattu ba komi ba kun ga wannan daga kan da kuke kuna magana ranar alkiyama ba za ku samu damar haka ba ranar alkiyama wa sawatil muluku lil ajnad sarakuna da dogaransu da fadawansu duk za a yi kunnan doki ɗaya ake babu wani wanda ya yi wani ran nan ba wanda ya yi wani kowa ya yi tsit kowa yana tsoron girman Allah ka tashi ba wando ba riga ba dole ka ji tsoro ba sarki ya tashi ba riga ba wando malam ya tashi ba riga ba wando shugaban kasa ya tashi ba riga ba wando almajiri ya tashi babu riga ba wando mata sun tashi ba riga ba wando tsirara ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة Allah ya ce lalle kun zo mu daidai kamar yadda muka halicce ku karan farko to haka ma yau za ku tashi tsaye gaban mu ga ku wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhuri kun baro da abin da muka lullube ku da shi na ni'ima da kuɗi da dukiyar da muka ba ku kun baro su can bayan bayan shikenan yanzu babu abin da zai amfane ka sai aikin ka in ka yi tsaye gaban Allah subhanahu wa ta'ala to haka dai za mu gani cikin alkur'ani mai girma wurare da yawa Allah mai girma da ɗaukaka yana bayyana mana cewa kafirai suna irin wannan magana wani wuri suka ce wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'uthuna khalqan jadida ke dan muka zamanto kasusuwa muka zamanto gari kashin ya koma gari ka san kashin in ya dade koma yake gari kamar lakare yake komawa kamar alli da ake rubutu da shi da ka murza shi haka sai kaga ya koma gari shin za a tada mu halittar sabuwa Allah ta ya ce kul kunu hijaratan aw hadida ku zamanto kasusuwa a duwatsu ko kuma ku zamanto karahuna aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko ku zamanto ma wata halitta wadda ta fi girma a cikin zukatanku sai Allah ya tada ku wa sayaquluna man yu'iduna kafirai za ku ji suna cewa to wane ne zai dawo da halitta ta mu kuma to kaga nan da Allah ta'ala yana labarin wato cewa lalle kafirai suna kin yarda da tashin alkiyama dan haka da alama ce ta suna ganin abin baya yiwa saboda suna kiyasin aikin bawa da aikin Allah shi kuma Allah Allah shi kuma bawa bawa ba a haɗa Allah da bawan shi ta ko ina laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu wanda yake kama da Allah shi Allah shine mai yawan shi mai gani walam yakun lahu kufuwan ahad kuma babu wani wanda ya daidai da Allah subhanahu wataala babu wanda yake kama da Allah hal ta'lamu lahu samiya ka taba sanin warin Allah takwaran Allah tsaran Allah sa'an Allah ka taba gani Allah baya da wari baya da sa'a baya da tsara baya da wanda yake shi babu shi cikin mala'iku mala'iku ma ya khafuna rabbahum min fawqihim tsoron Allah suke mala'iku a wurin Allah subhanahu su ma baya albal ibadun mukramun ko ballantana wanda bai kai su balada Allah ya kiyaye ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم الله سبحانه وتعالى yace ka gaya masu ya tawaffakum yana karɓar rayuwanku malakul mauti mala'ikan mutuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya mika mashi kula da rayukanku da karɓar shi sa'annan kuma da shi da mataimakan shi ne suke karɓar rayuwanku shi shugaba ne akwai mataimakan shi waɗanda yake aikawa su karɓo rayuka da lokaci ya zai tura su tab lokacin na yi kawai za su yadda ran ko da lahira ko ba lahira in lokaci ya shi ka tafi kana tsaye kawai sai ga ka girɗe ka faɗi shi kenan wani sai ya yi wanka fa sai ya yi wanka ya ɗauki motar shi an bude mai gida ya hito kawai shi kenan mai gadi ya bude kowa kowa da sun bude a yi tsaye ana ta jiran ya hito kawai ga mota ya tada ya tada isi yayo baya baya hidda mota ko ya gaba ya hidda mota kawai ya mutu wani kuma sai ya yi wanka ya zanne wata waya ta shigo mai yana shirin in ta kare ya hita shi kenan da wayar ta kare ko kuma wayar ma ta kare ba mai kiran waya na alo alo da ka shi da shi kenan an ta yi wani ya yi kabbara Allahu akbar shi kenan wani ya yi ruku wani ya yi sujada wani yana zaman tahiya wani yana magiwaya wani yana kusa moto kenan sai da ga ya burkici domin mutum ba tsayawa da yau shi mutum ina ruwan shi to da zarar lokaci ya yi tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bi malaikan mutuwan da aka hada shi da ku wanda aka ba shi kulawa da rayukan ku da karbe su da shi da abokan shi da suke kama mai aiki Allah subhanahu wataala ya ce shi zai karbi rayuwar kuma ila rabbikum sa'annan lalle kuma zuwa ga ubangijin ku turja'una za a mayar da ku ana an ka mutu ba shikenan ba ko mutu ya huta da wahalar duniya saura ta lahira da nan ba kare ba saboda ba wai an mutu shikenan ba ba za a kara wata rayuwa rayuwa ta biyu wadda dama an yi ka ne saboda ita ita ce rayuwar tsayuwa gaban Allah subhanahu wataala rayuwar lahira wanda Allah ya yi wuta saboda kangararrun bayi ya yi aljanna saboda bayi masu da'a da biyayya gare shi yana kaga za a koma wurin Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya hisabi Allah ya sakamako Allah ta'ala ya hada kowa da abin da ya dace da shi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara Allah subhanahu wataala ya sa mu aikata alkhairi Allah ya sa mu koma wurin shi a cikin kyakkyawan aiki malakul maut din nan a sananna abu ne da ana yawan jin cewa sunan ya Azra'il shi ne abin da ya shahara haka cikin dai ma yawancin malamai sun ce magana azra'ila din nan bai inganta ba muna ganewa ko kawai sunan shi malakul mauti mala'ikan mutuwa kamar yadda aya ta faɗa Allah subhanahu wata'ala bai faɗi sunan shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai faɗi sunan shi ba amma dai ya shahara ana cewa Isra'ili ne Isra'ili to tun da aka fara bayanin cewa hadisin shi bai inganta ba rauni ke gare ya shi ya sama suna Isra'ila ma ya bace gaba kunan mutane ko amma shekaran baya can baya da suka wuce talatin abin da ya baya da kuma da rigima da mutum kaga mutum dan ta'addari wato mutum ne wanda yake mara imani za ka ce kawai azra'ili ne sai ka sha mun laye in azra'ili mala'ikan mutuwa ne ya sha maka laye ya yi ƙarhinka ko ya to maka yi ma ba ka yi yawa ko ba ka yi kallon shi ma ka ga haske na maka magana haske kawai ka ga dole kowa ɗan ƙarami ba ƙatu ya cika girman garin nan kuma wurin ka yazo ba ruwan shi da kowa ba wurin ka yazo ba dole ka rikice ba to alaka in ana dara hidda uwa ki ana maganar mala'ika to abarka wurin can dai mutum wanda yake adababbe ne abin da masifatacce ne can ka ce ko shi ne ya sha malaya amma wanda mala'ikan mutuwa dole akan mutuwa bai san kowa ba da in ya zo sai kai fa shi da kaga ya zo kawai lokaci ya yi kuma ya zo ba ruwan shi da kai kai kana ganin shi amma kawai zai aikin da za yi ta yi shi kuma da ka gani shi kenan domin ba ka iya ganin shi in ba irin wannan halin da na ka mutu ba kenan da ka gan shi kenan ka hirgici kenan dama mutuwa ce za ka yi ba za ka iya ganin shi kuma ka ci gaba da rayuwa ba bisa da ka ganye shi kenan sai dai idan Allah ya kai ka aljanna sai kai bayani yadda ka gani shi sannan ka samu natsuwa kana iya tunowa Allah ta'ala ka ƙara mana imani amin sai Allah ta'ala ya ce walau tara idil mujrimuna walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الله تعالى ولو ترى داري ذاك غني وكنا وذا غني يا كيما ايكن الله صلى الله عليه وسلم ko ya kai wanda alkur'ani yake mashi magana da za ka ga lokacin da almujrimuna masu laifi almujrimuna su ne masu laifi a nan wuri ana nuhin kafirai mushrikai amma asalin alijiramu shi ne laifi aikin asha aikin ashan da za ka yi ko ka maru wani ko ka kashe wani ko ka yaudari wani ko ka ci amana wani ko ka yi ma wani wayo duk ijirami ne aiki jarima ne aiki ne na laifi to sai aka aro wannan aikin laifin sai aka ba mutunan da ya kafarce ma Allah mutunan da ya shirka da Allah mutunan da ya babban munafici shi aka mika mai wannan sunan saboda mi wato rishin bauta Allah babban laifi ne aiki ne na sha ko kuma a ce shi ma yayi kowane aiki muni daga cikin munanan ayyuka kaje kana bauta ma wani Allah ko ka kiyarda da ba akwai Allah gaba daya ka kiyarda da dokan Allah subhanahu wataala da ayoyinsa to Allah ce da zaka ga masu laifi masu laifin nan Allah ta'ala cikin Qur'ani yayi bayanin su wurare da yawa intazul yawma ayyuhal mujrimun ku bambanta ya ku a yau ku bambanta ya ku masu laifi a yau alam ahada ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin kin ba na muku alƙawari ba ya koyan adam cewa kada ku bauta mu shedan ba domin shedan maki ne gare ku mai bayyana kiyayya ba wata aya Allah ce innal mujrimina fi adabi jahannama khalidun lalle masu laifi sun tabbata a cikin azabar jahannama suna masu dawama la yufattaru anhu wa hum fihi mublisun ba a tsaida musu azaba kuma su a cikin azaban sun hiddare cewa wata rahama ta iya samun su kuma Allah ya ce kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun ku ci ku ji dadi dan kadan lalle ku masu laifi ne wailun yawma idhil lil mukaththibin wa idza qila lahum murka'u la yarka'un wata ya ce innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur lalle masu laifi sun tabbata a cikin bata kuma sun tabbata a cikin mai hauka duk masu laifin nan da Allah yake magana yana maganan masu laifin shirka masu laifin kafirci da Allah to shi ne Allah ya ce da za ka ga waɗannan masu laifin dai naki suru usihim sun sun sun koyar da kansu haka duk sun dudduke inda rabbihim a wurin Allah duk wanda ka gane shi yana sunku ya kai gaban wani to yana nuna ya kaskanta kenan baya iya ido hudu baya ya daga shi da wanda yake gaban shi to ya wulakanta kenan kuma wulakanci ya kare ya zama cikakken wulakantacce kaskantacce to haka za a yi ranar alkiyama khashi'atan absaruhu tarhaqum dhilla idanunsu duk sun duke haka kaskanci da wulakanci ya zo ya rube su وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خشاة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون هكذا استشي جماعة الله دكوا يا دوك كنشي وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي ذاك ذاك سنن سن كستنت سن ولاكنت سن كوما فكومي بغبان الله saboda ba su nema makarsu ba abinda zai ba su daraja a wurin Allah ba subhanahu wa ta'ala ba to ga sunan sun yi tsaye saboda yi filin tashin alkiyama fili ne fau babu komi sai halittu kai cikin filin taro ne na halittun Allah gaba daya Allah ta'ala ya tara kowa da kowa kowa ya zo amma babu mi babu abinci babu abin saidawa ba ruwan sha babu wanda zai amfani da bari ya kawo tallar biredi bari ya kawo tallar shayi bari rarrabo shi ma da shi yana nan rabi da rabo ya kawo ruwa a sayi duk kowa yana wurin bayan tuwo ba masu tallar dankali ko mankani kowa yana wurin kuma kowa ta karshe ce a wannan rana to shi yasa kowa zai sun koyi kai saboda tashin hankalin da mutum bai taba ganin irin shi ba dole ne mai rabi ya duki kanshi da kaskantar da kanshi saboda ni saboda ya san bai daidai ba to da za ka gane su a lokacin nan sun duke kawunan su rabbana suna cewa ya Allah mahaliccin mu absarna mun ga gaskiya mun ga gaskiyar lamari mun ga tabbas wa sami'na kuma mun ji abin da muka kasance muna kin yarda da shi na sha'anin manzanni muka zamanto makafi kurame farjina to Allah ka maida mu na'mal saliha ka maida mu duniya domin mu yi aiki mai kyau a maida mu duniya za mu aikata aiki mai kyau inna muqinuna lalle mu mun yarda yanzu ana yanzu mun gaskata gaskatawa cikakkiya mun yarda da cewa alkawarin ka ya Allah gaskiya ne mun yarda da cewa gamuwa da kai ma gaskiya ne saboda haka to a maida mutum da mun gani za a maida su ka dawo ina me za ka zo aka yi duniya ba kowa cikin ta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya wada a cikin suratul mulki Allah ce fa tarafna bi dhunubina ko ko fa tarafu bi dhanbihim wa suqan li ashabis sa'id Allah ce sun yarda da zunubinsu domin sun ce ni sun ji sun gani yanzu sun gani ko kuma suka ce law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna bi ashabi sa'id fa tarafu bi dhanbi fa suqan li ashabi sa'id da dai muna ji ko muna ganewa da shikenan da mu kasance cikin wannan wutar ba kuma sun ji kuma sun gani zama Allah ta'ala duk wanda bai ji maganar shi ba bata kai mai ga kunnan shi ba ba zai mai azaba ba duk wanda bai ga maganan Allah ba bai ga malamai ko annaba suna wa'azi ba bai taba ji ba har ya mutu ba shi ba samun azaban Allah Allah ya ce wa ma kunna mu'addibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance masu azabtar da kowa ba sai mun aika manzo yayi ba mutane wa'azi da karantarwa sa'annan in aka kira Allah subhanahu wataala ce to sai mu aikin mu da saura ta kenan duk wanda bai ji maganan Allah ba bata kai mai ba to ba shi ba samun azaba Allah subhanahu wataala zai yafe mashi Allah zai shigar da shi cikin aljanna to sunan suka ce yanzu mun gani kuma yanzu mun ji to a maida mu duniya domin mai aiki mai kyau lalle mu mun yarda Allah subhanahu wataala ya ce ai ba haka abin yake ba Allah ya ce walau shi'na la'ataina kullu nafsin hudaha ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Allah ta'ala ya ce walau shi na damun su la'atai na damun ba kulla nafsin kowace rai hudaha shiryarta ma'ana damun sun shiryar da dukkan halitta gaba ɗaya damun shiryar da su sai dai wannan ya saba mu hikiman mu inji Allah saboda muna son mutane su yi imani da zaɓinsu da yardarsu ba da wani ya matsa musu ba shi yasa sai muka zo da abin haka wa qul al-haqqu min rabbikum wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu an-najdayn wa Allah subhanahu wa ta'ala yace walau shina da mun ga dama da mun so la ataina kullu nafsin hudaha da mun ba kowace rai shiryarta da mun shiryar da kowa da kowa kenan amma Allah ta'ala bai nufa ka ba abinda Allah ya nufa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko gaskiya ga ta nan wanda yake so ya bita wanda ba ya so kai ya bita akwai dai ranar kindillanci akwai ranar tsayuwa gaban Allah walakin haqqal qawlu minni sai dai azaba ta tabbata da gare ni ko magana ta azaba ta tabbata da gare ni ko ko magana ta tabbata haqqal qawlu magana ta tabbata minni da gare ni ma'ana hujja ta tabbata magana ta ta tabbata game da azabtar da mutanen da suke masu laifi ne kuma ban tsoro na ya tabbata a cikin bayina wace magana ce la'am la'an na jahannama min aljinnati wan nasi ajma'i lalle sai na cika jahannama da aljannu da mutane gaba daya la'am la'an na jahannama minka wa mimman tabi'aka minhu ajma'in sai na cika jahannama da kai shedan da wanda ya bi ka gaba daya la amla anna jahannama minkum ajma'in gaba ɗayan ku sai na cika ku da jahannama da kai da wanda ya bi ka ya kai iblis to ita ce magana walakin haqqal qawlu minni magana ta riga ta tabbata daga Allah subhanahu wataala Allah ya yi wuta kuma ya ce sai ya cika ta to ya za a yi kenan kuma alkawarin Allah gaskiya ne baya tashi إن الله لا يخلف الميعاد وعد الله لا يخلف الله وعده Allah ya yi alkawari ba ya tada alkawarin shi ya yi wuta kenan sai ya cika ta da mutane 'yan ta'adda kangararru mutanen da suka masu taurin kai daga dokan Allah subhanahu wa ta'ala la'anna anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in lalle sai na cika jahannama da mutane da aljannu gaba ɗayan ta sai Allah ya ce fadhuqu bima nasitum فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Allah ta'ala ya ce fadhuqu to ku dandana azaba bima nasitum saboda abinda kuka manta liqa yawmikum hadha ado wannan yinin naku gamo wanda za ku yi da ni a wannan yinin kun mance cewa za ku gamu da ni to ku dandana azaba inna nasinakum Allah ya ce lalle mu za mu bar ku yau ba za mu manta kuma domin Allah la ya billu rabbi wa la yansa Allah ba ya mantuwa ana nahin nasinakum natrukukum za mu bar ku al yawma a yau il azab a cikin azaba inna lalle mu nasinakum mun bar ku cikin azaba kamar yadda kuma kuka bar yin aiki da ayoyinmu da dokokinmu mu ma yau za mu bar ku a cikin azaba wa doku azabal khuldi ku ɗanɗana azaba ta dawwama bima kuntum ta'malun saboda aikin da kuka zamanto kuna aikatawa mana aikin da kuka yi mugun aiki aikin kafirci aikin in yarda da akwai Allah ko kuma aikin in yarda da ku bi dokan Allah subhanahu wataala wannan mugun aiki naku na kiyayya da hito na hito da dokan Allah Allah ya ce sakamakon shi ku ɗanɗana azaba ta dawwama za ku dawoma cikin wuta ba za ku taɓa hita daga cikinta ba. Allah ya kiyaye mu da irin wannan rayuwa ta taɓewa, da rashin arziki da za ta samu kafirai. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi aiki da abin da muke karantawa, domin ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu. Insha Allah ta'ala ya ce, Inna ma yu'minu إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون Allah ta'ala ya ce inna ma yu'minu kadai ba wanda yake imani bi ayatina da ayoyinmu alladina sune waɗanda idza dukkiru biha idan aka tunatar da su da ayoyinmu kharru sujjada sai su faɗi suna masu sujjada mana su faɗi halin kasancewa su sun yi sujjada sun kankan da kansu ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan masu imani idan aka tunatar da su aka yi masu wa'azi aka yi masu tunatarwa da ayoyin alkur'ani suna masu tasiri cikin tasirin da ayoyin alkur'ani ke masu sai su faɗi su ba da su kai goshin su ƙasa suna masu sujada ma'ana sun yarda da wannan doka ta Allah subhanahu wataala wannan hukunci na Allah sun karbe shi hannu biyu biyu wannan alama ce daga cikin alamomin imani da Allah subhanahu wataala ana gaya maka kana yarda ba kamar yadda Allah ta'ala ya kai wasu ba cewa da an karanta wasu ayyukan tarihu fi wujuhihim almunkar kana gane kin yarda a cikin fuskokin su ba su yarda da dokan ba wani ma zaka je yana faɗi wani ma faɗi zai kuma yana musulmi yana faɗi Allah ya kiyaye amin wasabbahu bihamdi rabbihim kuma suna faduwa suna masu yin sujada game da wato gode ma Allah subhanahu wata'ala mahaliccinsu suna masu tasbihi musabbahu bihamdi rabbihim kuma suna tasbihi da gode ma Allah subhanahu wata'ala mahaliccinsu wa hum la yastakbiru Allah yace kuma su ba sa yin girman kai daga dokan Allah subhanahu wata'ala kuma ba su nuna cewa su ma manya ne in Allah babba ne su ma suna da girma a'a don wannan rishin imani ne kafirci ne ta wurin kai ne ga Allah subhanahu wataala ka ce babu wanda ya sai ya baka doka ka ji mutum yana faɗin haka ga wanda ya can yana baya doka matar shi cikin gida tana baya doka mana ku sai ta muku muzurai babu wanda ya sai ba doka yana kare magana za ta kira shi ta waya ta ce kana ina aice yana ka zo ka dawo gida mana ai sai ce an ki ba zuwa ba ne sai ba ni doka dan ku ba ku san da waye ke magana ba inda kun zare sai ku karkata wurin waya ku ce ya ce ba bai ba shi doka ma dai shi shi ke rike da ita ba shi ke cida ta shi ke shayar da ita shi ke mata komi na biyan bukata amma kuma sai yadda ta ga dama da shi ma yana da yana ta takamar cewa ba mai ba shi doka so mutum ya ji tsoron Allah in baka ba Allah ba kayi asara wanda kai har ya zaki baka doka ga wanda ya halicce ka yake baka ci ya baka aiki ya baka duk abin da ya baka a ce ba za ka bi dokar shi ba ai ka san mutum ya taɓi Allah ya kare mu wannan alama ce daga cikin alamomin wato imani da Allah subhanahu wataala cewa duk wanda yake da irin wannan sifa yawan tasbihi subhanallahi bihamdihi kuma karbar dokan Allah subhanahu wataala ba taurin kai ba girman kai a ciki alama ce daga cikin alamomin imani da Allah wannan aya ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka karanta ta aka zo nan wurin to a fada yi sujada sujada ce ta mi ta karatun alkur'ani mai girma ko da sallah ake yi aka karanto wannan wurin kuma ya tabbata manzala yana karanta wannan sura a ranar juma'a duk ranar juma'a ita ke karantawa raka'a ta farko ranar ana tsawarta sallah ranar juma'a ana tunatar da mutane abinda zai faru irin wannan ranar ta juma'a wata rana ranar alkiyama domin ayan surar muka diba za mu ga magana alkiyama take saurari da maganan halitta da kuma karewan halitta wazala yana karanta ta raka ta farko tun daga farko har karshe in ya zo ne yana yin sujada kuma ya tashi ya karanta ta tajafa junubuhu anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a shi ne Allah ta'ala ce ta tajafa junubuhu تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Allah ta'ala ce ta tajafa junubuhum sasanninsu suna yin nisa an al-madaji daga wuraren kwancinsu mana daga shimfiɗinsu shimfiɗa mai taushi mai daɗi bayan Allah na ƙwarai idan dare ya kaurace mata suke yi suna ina suna can suna ganawa da Allah bisa darduma ko bisa agalemi gahin a samu darduma irin ta yanzu mutane da da agalin ma ke gare su ko e guza yake gare sai mutum shinye da guzun shi ta sallah yana bauta ma Allah mutum ya bibita wannan guzun akan shinye da shi saboda yana son ya kwanta shinye da da Allah ya ce wa zarabiyu mabsusa wa nabariku masufa mataru ne ga sunan matasan kai ne ga sunan baja baja ba irin na duniya ba ba za ka same su ba sai ka hana idanunka kwana a nan duniya sannan ranar alkiyama ka samu waɗannan shimfiɗu masu laushi masu taushi waɗanda suka sha bamban da na duniya da ta ja ba jini ba ne mazaje da wula rabbahum suna ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala malicinsu khawfan wa qama'a saboda tsoron azabar shi saboda kuma kwaɗayin rahamar shi mimma razaqnahum yunfiqun Allah ta'ala ya ce kuma suna ciyarwa daga abin da muka ba su na arziki sun kwana suna ibada suna ta kuka kuma in sa ya ta yi zan ki sadaka zan ki taimako zan ki kyautata ma bayan Allah to haka ake yi ba ka kwana kana ibada ba kuma da sai ka tashi ka zaki kallon cewa ka samu lada mai yawa sadakan ma ba kai ba na bane ba haka ake yi ba dai ibada ce Allah ya ce ka kwana kana ibada kuma ka yi da kana bi kana alheri kana sadaka kana kyauta kana taimakon bayan Allah haka ake yi domin sai ka tattara domin kana tara ma kanka irin sakamakon da za ka samu ne gobe ranar alkiyama gwargwadon yawan aikin ka gwargwadon yawan sakamakon da za a baka ranar alkiyama wata aya Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'una wa bil asari hum yastaghfirun sun kasance daga cikin dare kaɗan da suke kwana sa'annan kuma ƙarshen dare suna zauna su ta istighfari sun kwana suna ibada ƙarshen dare kuma zanna suna istighfari kamata wanda ya kwana yana ibada yawa in ƙarshen dare ya zo kawai miƙe kawo shi ya yi ibada ba shi kenan to me ya kawo istighfari saboda kai bawa ne dan tara ne kai baka cika bawan Allah ne kai kana bukatan gafaran Allah subhanahu wataala sai ka tsaya kai ta roƙon Allah subhanahu wataala yi maka gafara ya yafe maka tana yiwa kana da laifuka masu yawa sannan kuma kana dukawa ne gaban Allah kana cewa Allah mun tuba Allah ya yahi mana Allah ya hakuri dai da mu ba kai kai tsaye ba kana kana ta jin daɗi ka kwana kana ibada an ce duk wanda ya ibada yau ya kwana yana ibada lada miliyan ke gare shi da ta jin daɗi ka samu lada miliyan ba haka ake ba wannan ba nagarta ba ce ba kirki ba ne kirkin bawa shi ne duk lokacin da ya aiki mai kyawu ya duka gaban Allah cikin tsoron tana yiwa ma ba karba ba ko ba haka ba ba wai ka zan kiji ba kai yanzu ka zan kiji yanzu ko yanzu aka tashi alkiyama ka ka ma shirya kawai shirya kake kawai ba ka shangiya ba ka sata ba ka cin amana ba ka zina ba ka karya ba ka wani ne ka shirya iyalinka kana kyautata musu iyaye na yana shirye nake to sai Allah ta ya tare alkiyama kare na kanka wallahi sai kare na kanka tun da kai ma Allah ya wannan tsayayya din dukawa kake yi Allah haka ya bugayi kankan da kai suke ga Allah subhanahu wataala ba tsayayya suke ma Allah ba baka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ma wani bawa baka shiga aljanna da rahama ta yace a da dai aiki na Allah ya ce ka shiga aljanna da rahama ta yace da aiki na zan shiga Allah ya ce ka bawa ra shiga aljanna yace da aiki na ya Allah ta'ala ya ce to bari kwatanta aikin ka da nema ɗaya da na maka a duniya aikin ka da nema guda cikin ni'imomin da Allah ya ma dan adam wanda sun yi miliyan ɗari sun yi ba iyaka la tafsuwa Allah ya ce ba ka iya kirgi nemomin da Allah ya masu to ɗaya za a ɗaukowa cikin waɗannan miliyoyin nemomin a aza da aikinka sai wannan nemar ta rinjaye aiki Allah ce ba za a ɗauko ta nema zai ce a Allah na tuba na yarda in shiga aljanna ka da rahamarka kai ka san aljanna Allah ne ya yi ta kuma ya ce wanda ya yi aiki mai kyawun zai sanya shi ka san aikin ka bai dace in aunawa za a yi girma aiki da girma aljanna ka san aikin ka bai cancanta aljanna ba kamata maka mu'amala irin ta duniya a sa ka aljanna wata rana ka mutu shi kenan ko a sa ka aljanna wata rana wani ya bata ma rai wata rana ka ji tsoro ka ji damu ka hirgita duk babu wannan aljanna duk an dauke maka a barka kana bayan garinka kana yi tsarinka duk an dauke maka wannan duk wata cuta an dauke ma kamata ya yi a ce to amma irin yadda ka yi a duniya kana bayan garinka kana ibada ko ba haka ba kuma abubuwan ka da yawa ma na rayuwarka ta duniya suna dauke ma hankali daga ibada amma duk da haka nan Allah ya tausaya maka kai ka aljanna kuma ya ce khalidi na fiha kuma ba za ta ƙari ba kai ma ba za ka ƙari ba ba za ka tsufa ba babu wanda zai firgita ka babu wanda zai baka tsoro babu wanda zai bata maka rai ba ka bayan gari ba ka bawani ba ka ciwon kai ba ka ciwon makoshi ba mara ba masassara ba ciwon ciki ba ciwon jiki ba ciwon gaɓoɓi kana nan yadda ka shiga aljanna ba za ka ƙara ba ba za ka rage ba kuma da abin da ka so akwai abin da kake so an baka kasan irin wannan nema kasan tahi tahi karin aikinka idan Allah zai shigar da kai saboda Allah ta'ala mai yawan rahama ne mai yawan jin kai ne ga bayin shi Allah ya kara mana jin kanshi da tausayi sai Allah ya ce ni فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah ta'ala ya ce fala ta'lamu nafsun babu wata rai da ta san ma ukhfiya lahum abinda aka koye musu min qurrati ayuni na ainihi farin ciki da jin dadi da murna a cikin aljanna jaza'an bima kanu ya'malu Allah ya yi masa wannan sakamakon ne saboda aikin da suka yi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a cikin aljanna ma la aynur ra'at akwai abin da idanu ba su taba gani ba da yawa ko a duniya ma akwai abin da idanunka ba su taba gani ba me ma ka gani musamman wanda yake rayuwa Afirka me ya gani na kayan alatu na kayan moriyar rayuwa to da ita Afirka karshen wahalar duniya ce ta ƙarshen rayuwar duniya ce ta wahala mu ne mataki na ƙarshen rayuwa wurin dai moriyar rayuwa to shi ke ko ba haka ba cikinmu za ka iya tara mutum dubu cikinsu babu wanda ya taba kama miliyan ɗaya ta ta mutum dubu a ka zo ka tara su ba ba tare da an zabo su ba kawai a tara su ci aikata ne kuma da haka ne kai kana iya tara mutum dubu da bai taba rike shika goma kwara ɗaya ta yi ta kashi ba ga ta kwara ɗaya ce ga ta wata rana jikka goma ɗaya biyu har jikka goma sai ka tara mutum dubu a afirka kaga ai karshen rayuwa kenan karshen wahala kenan afirka ana can ana ta tuya waina ana ta shagalin duniya kai kana nan mutane sun yi nisa wurin rayuwar duniya suna can suna ta shan kayan daɗi iri-iri kai kana nan baka san baka san su ba baka taɓa jin sunan su ina maganan afirka ba ina maganan musulunci shi gaban komi yake in kana wurin jin daɗin na musulmi to mun yi kowa jin daɗi ko da ga daji muke kwana ko buka ba mu da ko da da kyar muke samun ruwan da za mu sha mali yi magana abinci in dai muna sallah muna azumi muna bauta ma Allah to mun kowa jin daɗi mazahirin rayuwar duniya da Allah ta'ala yake cewa rai ba ta san abin da aka koyi mata ba na jin daɗi cikin aljanna akwai abin da idanu ba su taɓa gani ba balle duniya da ɗan ‘yan ƙaramar duniyar nan cikin ta ga abubuwa nan da yawa ta kasa samu yanzu wani sai wata bai ci tsoka ɗaya ta nama ba tsoka guda da daga yaji haka ya ci shi ke ko ba haka bane ballantana a ce duk kwana biyu sai ya ci dambun nama yana watsawa ga baki yana murza shi in ya yi sa ma yana kamtsan fara to da sauki fara ma sai ta gagari mutum ta dala ishirin wanda za ka yi ta kamtsa ƙasusuwa ne za ka yi ta kas kas sai ga abin ya gagari ka da haka Allah ta'ala ya boye mai aljanna irin nema da ya tanadan masu babu wanda ya san abin da zai ba su shi Allah ya ba mu aljanna Allah ka samu dace da alkhairi duniya da lahira Allah ka biya mana duk bukatun mu gaba daya wannan azumi da muka fara a yau din nan Allah subhanahu wataala ya sa farawa ce ta alheri Allah ya raba alkhairi ya bamu Allah ka raba gafararka ka bamu Allah ka raba ramarka ka bamu Allah ka raba arzikinka ka bamu Allah ka kara mana arziki Allah ka kara mana wadata Allah ka sa mu cika da imani Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka yafe mana dukkan matsalolin mu gaba daya Allah Allah ka dauke mana su ya Allah Allah ka kawo mana karshen wahala ya Allah akwai asusun mu na marayu da muke tattara taimako a wannan karan ina ga dafa can mun wada abinda muka samu ko to mun ce akwai wani bawa Allah da ya ba mu buhu 20 na masara na'am to yau an raba an raba ma marayun da sahi sannan kuma akwai Alhaji Nasiru mai masallacin nan shi ma ran nan mun tashi da karatu yace ya ba da can guda na shinkafa a raba ma waɗannan marayu yau da sahinan mufi da wajen ƙarfi sha ɗaya insha Allah aka raba musu ko yawwa kowa ya samu buhu guda na shinkafa da kuma rabin buhu na masara waɗannan marayu Allah ya amfani su da abin da aka ba su ko kuma da kuke taimakawa da dalar ku da karagon ku da dala goma ku da ishirin ku da kudaden ku yan kaɗan da masu yawa Allah ya saka muku da alkhairi da waɗanda suka taimaka da waɗannan gudunmuwa babba Allah ta'ala ya biya kowa ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah ya kai mu kowa a cikin asusun ajiye shi wurin Allah subhanahu wataala Allah ka yayi mana matsaloli ka kawo mana karshen su ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci ya Allah ka taimake mu ya Allah Allah kawo mana daukin ka ya Allah Allah kawo mana saukin rayuwa ya Allah ba da rayuwar nan da muke fama da ita Allah kawo mana saukin ta ya Allah Allah kawo mana saukin ta Allah kawo mana karshen ta ya Allah mara lafiya mu Allah ka ba su lafiya su lafiya Allah kara musu lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka gama mu da su gidan aljanna Allah ka baka san mu lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da hayaniya da tarzuba da tashin hankali Allah ka kare mana jami'an tsaron mu da inda suke Allah Allah ka kara mu shugabannin mu adalci da gaskiya da tausayin talakawan su Allah ka kare mana rayuwar su ya Allah Allah ka kare su daga makircin masu yi ya Allah ka kare su daga kaidin masu kaidi ya Allah Allah ka kare su daga sharrin masu yin sharri ya Allah da mu da su gaba ɗaya duka Allah ka tsare mu ka kare mu ya Allah Allah ka ba mu abin yi mai albarka ka ba mu kasuwa mai albarka Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka ba mu jalli mai albarka Allah ka kawo mana karshen zaman banza da ya mana yawa da zaman kashe wando da ya mana yawa da zaka tawa kasuwanci da ya mana yawa ya Allah Allah ka kawo mana karshen dukkan wahalhalu gaba daya matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah ka raba su da shiriri ta ya Allah ka raba su da ayyuka na banza ya Allah Allah ka aza su bisa hanyar ka ya Allah Allah ka dora su bisa tafarkin ka ya Allah Allah ka sa su so ka su so annabin ka so alqur'ani mai girma ya Allah Allah ka raba su da duk wata rayuwa da ta saba ma dokokinka ya Allah Allah ka ba su ilimin da zai amfani musulunci da kasa gaba da ya Allah Allah ka ba su aikin yin da zai amfani musulunci da kasan mu da al'umman mu gaba da ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah yan kasuwan mu kanana da manya Allah ka taimaka musu ya Allah talakawa Allah ka hore musu rayuwa mai sauki ya Allah malamai da albajirai da ma'aikata Allah ka raba mu kowa asiri ya Allah wanda baya da haihuwa Allah ka bashi ya Allah wanda taimu ya Allah ka kawo mai saukinta ya Allah wanda ta dade bata samu ba Allah ka kawo ta ya Allah wanda ke nema aure bai samu ba Allah ka bashi ya Allah da abin yayi ya Allah ka kawo saukin shi ya Allah wanda yake neman kari domin ya adalci tsakanin matan shi ya Allah ka hore mashi ya Allah Allah ka bashi daman karawa ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين